بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aiwa musulmi ci gaba da majalisin da muke a wannan lokaci mai albarka cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna sha shidda ga shi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1446 wanda ya daidai da sha shidda ga watan uku miladiya na da 2025 jiya mun tsaya akan aya ta 26 fada hudu-hudu da ya cewa Suleiman, Allah ya sujudu lillahi lalabi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Mun ga sabanin malamai akan wannan lafazi da Allah madaukai ya ce Allah ya sujudu lillahi lalabi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ardi. sannan kuma muka ga abinda hudu-hudu ya kirayi ya tabbatar suwa Allah maɗaukaki tauhidi sannan kuma ya tabbatar da cewa lalle arshin balkisu al'arshi ne mai girma sai dai game da al'arshin Allah maɗaukaki kamar ba komai ba ne ɗan ƙarmi ne za mu tashi kan fada Allah maɗaukaki da ya ce ƙala sananzur a sadakta amkunta min alkazibin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ألقه إليهم فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون نعم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم نعم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين حسبك الله مدوكاكي yace hikaya ga Suleiman alaihi salam qala Suleiman li hudhud annabi Suleiman alaihi salam yace wa hudhud sananzur a sadakta fi ma akhbarta za mu yi tsokace mu lura mu gani cikin abin da ka waɗi gaskiya ne ko kuma ba haka ba ne am kunta min alkazibin ko ka kasance daga makaryata ne fadallahum alhudhudu ala alma hudhudu ya nuna musu inda za a samu ruwa fahtafaru arrukaya suka gina rijiyoyi waruya rawan nas wadda da mutane da dabobi suka sha wannan ruwa suka koshi thumma kataba Suleiman kitaban sannan annabi Suleiman alayhi salam ya rubuta wasiqa ya rubuta a cikin wannan wasiqa ta shi ce min Abdullahi Suleiman bin Daud ila Balqis malikata saba yace daga bawan Allah Suleiman dan Daud ya zuwa sarauniyar saba'a bismillahir rahmanir rahim da suna Allah ne ar-rahman mai yawan rahma ar-rahim mai jinkan muminai kadai a lahira assalamu ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata a bisa dukkan wanda ya bi shiriwa ta Allah amma ba'du bayan haka fala ta'alu alayya wa atuni muslimi kadda ku yi girman kai a kai a game da ni ku zo mun kuna musulmi ko kuma masu miƙa wuya ibnu jurayj ya ce lam yazid sulaiman ala ma qassa Allah fi kitabi sulaiman alayhi salam bai dada ba absun absa abinda Allah madaukaki ya bada labari a cikin littafin shi imamu qatada ya ce wa kadhalika al-anbiya kanat taktubu jumalan la yutiluna wa la yukthirun hakanan annabawa suka kasance suna rubuta 'yan maganganu kaɗan jimloli ba sa yawaitawa a cikin maganar da suke in sun tashi rubutu ba a dogon rubutu da dogon bayani falamma kataba alkitaba taba'ahu bil misk lokacin da Suleiman ya rubuta wannan wasiƙa zuwa Balkis sai kofin shi da almiski turaren almiski wa khatamahu bi khatimihi sai kuma ya sa tamfo da alamar shi ta annabci wa qala lil hudhud sai annabi sulaiman ya ce wa al hudhud idhhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhi ta tahi da wannan wasiqa ta kajewa ta zuwa gare su abu asim abu amr da imam asim da hamza suka karanta sakinatul ha suka karanta idhhab bi kitabi hadha fa alqihi suka wa hakin wannan kasara wa yahtalisuha abu ja'far wa yaqub wa qalun kasran shi kuma abu ja'far da yaqub da qalun suka karanta ta da kasara suka alqihi sannan sauran malamai suka karanta bi ishba'il kasr alqihi suka ja yakin wannan kasran thumma tawalla anhum tanaha anhum fa kun qariban minhum in ka jefa musu wannan wasiqa ka koma daga kauye kakkai nisa da gare su fanzur ma za yarji'un kai tsokaci ka kalla ka duba da me za su mai za su mai do yarudduna min aljawab da wata amsa za su maida qala ibn zubair ibn bazair zubair yace الآية تقديم وتأخير مجازها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون كتهيد وأن ربوتون وقوسيك أتوكجيوها مصر sannan ka yi tsokaci da me za su mai da amsa sun matawalla anhum sannan ka tahi ka bar su ai in sarfi ilayya ka komo zuwa gare na gare ni fa akhadha al-hudhud al-kitaba fa ata bihi balqis hudhud ya amshi wannan takarda ya zo wajen balkaisu da ita wa kanat bi ardin yuqalu laha ma'arib tana wani gari wata kasa wani wuri wanda ake ce mai ma'arib min sana'a ala salasati amyal daga birnin sama'a capital ta yanzu ta yamma ranaku guda uku ne na tahiya fawafaha fi qasriha hudhud ya iske balqisa a katabaran gidanta na mulki وقد غلقت الابواب باين تاريخ قوهه وكانت اذا رقدت غلقت الابواب واخذت المفاتيح ووضعتها تحت راسها تاكسنتي اذا ذات كنت sai ta rihe ƙohohi kuma ta sanya makullan wannan ƙohohi a ƙalƙashin kanta ba ta halhudu-hudu wa hiya na'imatun mustalqiyatan ala qafaha hudu-hudu yazo mata tara kwana tana riran fa alqal kitaba ala nahariha sai jeho wannan wasiqa a kirjinta hadha qawlu qatada malai yace wannan imamu qatada ya faɗi wannan tafsiri wa qala muqatil muqatil yace hamala alhudhud alkitaba bi minqarihi hudhud ya dauki wannan wasiqa ta Suleiman alayhi salam da bakin shi hatta waqafa ala ra's almar'at har sai da ya tsaya akan Balqis wa haulaha qadatun wal junud a gehenta akwai jagorori da sozawa farafarafa sa'atan wannan su yanzu na ilai ya tsaya iya buga fuka-fukan shi a kansu wajen lokaci suna kallon shi hatta rafa'atul mar'atu ra'sa har sai da wannan mace balkis ta daga kanta fa alqal kitaba fi hijriha sai ya jeho wannan littafi wannan wasiqa a tsakanin gabanta da kahuwanta da cinyoyinta ibnu bunabba yace daga da shi da ibn zaid kanat laha quwwatun mustaqbalatu shams taqa'u shamsu fiha hina tatlu balkis tana da wata ƴar ƙofa a ɗakinta kowa ƴar ƙofa ƴar taga da ake yi ƙarama tana da a ɗakinta tana in rana ta huto to tana ganin hutowar rana daga wannan ƴar ƙofa hatta tatlu'a fa idan intazarat ilaiha sajadat laha idan nazarat ilaiha idan ta kalli wannan rana ta huto to sai ta mata sujada fa ja'a al-hudhud al-quwwata fasaddaha bi janahihi sai al-hudhud yazo da hukahukan shi ya liƙe wannan koha fartafa'at ash-shams wa lam ta'lam rana ta huto balqis bata san ta huto ba falamma tabta'at lokacin da rana ta yi jinkiri ta ga dai bata huto ba qamat tanzur sai ta tashi tana lekawa farama bis sahifati ilaiha sai hudhud ya jiha mata wannan takarda fa akhazat balqis alkitaba balqis ta amshi wannan takarda ta dauke ta wa kanat qari'atan ta kasance mace mai iya karatu falamma ra'at alkhatam lokacin da ta ga wannan tamfo na Suleiman arda'at wa khada'at sai ta fara makarkata kuma ta miƙa wuya ta ta yi lumtu li'anna mulka Suleiman kana fi khatimi domin mulkin Suleiman iya cikin wannan iya kan wannan khatamkin nashi wa arafat anna alladhi arsala alkitaba ilaiha a'zama mulkan minha sai ta san cewa wanda ya aika mata wannan wasiqa to tabbat ya yi ta girman mulki fa qara'at alkitaba wa ta'akhkhara alhudhud ghayr ba'id balqis ta karanta wannan wasiqa kuma hudhud bai yi nisa ba fa ja'at hatta qa'adat ala sarir tazo har sai da ta zamna kan mulkinta gadan mulkinta ala'a wa jama'atil mala'a min qaumiha ta tattaro mutane da wahum 12000 qa'id tana da jagororin rundunoni kamar komandan tana da komandan 12000 ma'a kulli qa'idin 100000 muqatil karkashin kowane komandan akwai mayaki 100 haka abdullahi dan abbas ya ce kana ma a balkis miyata alf a balkis tana da kail tana da kananan saraku dubu ɗari ma a kulle kailin miyata alf da kowane sarki akwai kalkashin shi mutum dubu ɗari walkailu almalaku dunal malikil a'azam kailikin nan malik sarki ne dunal malikil a'azam kuma bayan babban sarki akwai kananan sarakuna karkashin shi imamu qatada da muqatil suka ce kana ahlum mushawarataha 330 rajula masu ba ta shawara sun kasance mutum 313 mutum guda kullu rajulin minhum ala 10000 kowane mutum iya da mutum 10000 haka balqis ta kasance tana da fadawa qalat lahum balqis balqis sai ta cewa wa'annan mutane nata ya ayyuhal mala'u ya ku manya manyan mutane ana cewa al mala'u ashrafun nas wa kubara'uhum mutane masu matsayi manya manyan lawanne da fadawa manya manyan inni ulqiya ilayya kitabun karim ni wa anjuhu min wata wasiqa mai girma imamu atada da hak saka ce sammathu kariman ta ambaci wannan wasiƙa wannan rubutu mai karamci mai girma da annahu kana maktuman domin iya da khatam kuma haka har yanzu idan kaga takardar da take da khatam to tana da matsayi sabanin takardar da ba ta da tamfo kuma wannan na karantar da mu ci gaba na duniya na yanzu kwaikwayo ne babu wani abin da za a gani na ci gaba na duniya face sai daga baya an yi biye da shi hatta gine-gine hatta jirage wannan da suka tashi mun ga Suleiman alayhi salam iska ne yake dauke da shi da shi da rundunoni na'am kenan ta ta ga wannan khatam tamfo akan wannan takarda imamu qatada da muqatil yace kitabun karim ay hasanun littahi ne ko rubutu ne mai kyau wa huwa ikhtiyarul zujaj qala hasan ma fihi darma abin da ke cikin shi an rawaito daga abdullahi dan abbas da yace karim ay sharif li sharafi sahibihi abu ne mai karamci maɗaukaki domin ɗaukakan ma'abucin shi ila sammatu kariman li'annahu kana masdaran bismillahir rahmanir rahim hallau ta sanya mai suna ta ambace shi mai karamci domin ya fara da suna Allah da basmala bismillahir rahmanir rahim kuma bayyanat mimmal kitab fa qala sannan ta yi bayanan abin da ke cikin wannan littafi sai ta ce innahu musliman cewa wannan rubutu wannan wasiƙa daga Suleiman ne wa bayyanat al-maktuba kuma tayi bayanin abin da aka rubuta fa qalat wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma wannan littafi yana farawa ne da cewa da suna Allah ne ar-rahman mai yawan rahma ar-rahim wanda rahma shi take banci mu'mine kada yana Allah ta'alu alai kada ku sake ku yi girman kai a kaina ai la tatakabbaru alayya kada ku mun girman kai واتوني مسلمين كزوم كنا وكيل لا تتعظموا ولا تترفعوا دك معنى سغدا kada ku mun girman kai ma'anahu la tamtani'u min al-ijaba kada ku hanu da bada amsa fa in fa inna tarka al-ijaba min al-ulu wa takabbur domin a tambaye ka kake bada amsa to na daga wani nau'i na girman kai da daukaka qala wa atuni muslimin ku zo mun kuna musulmi masu miƙauya mu'minina ku zo mun kuna muminai tsa'i'ina masu biyayya kila huwa min al-islam wasu mutane suka ce ya zo ne daga islam wa kila huwa min al-istislam wasu suka ce ya zo daga mika wuya ne qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بعث شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين نعم فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون حسبك الله مدوككي yace qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ya ku mutane manya-manyan mutane ku bani fatawa game da al'amarina tana nihin wannan rubutu da kuma kira da Suleiman alaihissalam ya mata ashiru alayya bima uridali ku bani shawara game da abin da aka bujiro min wa ajibu ne fi ma ashartumukum fi kuma ku bani amsa daga cikin abin da na ba ku shawara ma kuntu qati'atan amran bin taba bayanke wani al'amari qadiyatan na hukumta shi wa fasilatan na dai hukumta shi hatta tashhadun ai hatta tahdarun face har sai kun halarci wannan abu qalu mujibina la wannan mutane sai suka ce mata suna ba ta amsa nahnu ulu quwwa mu dai ma'abuta karhi ne fil qitali a cikin yaki muna da karhi wa ulu ba'sin shadid inda al-harb kuma muna da jajircewa da saka mai tsanani a wajen yaki قال مقاتل امام مقاتل yace aradu bil quwwati kasratul adad suna dahi da wannan karhi saboda yawan su muduma muga mutum dubu dubu nawa ke da akwai tare da ita wa bil ba's shadid shuja'a kuma ba'sin nan shadid suna nihin jajircewa da sadaukaka wa hada ta'ridun minhum bil qital wannan kuma kamar bujurowa ne akan cewa su fa a shirye suke in yaki za su za a yi to fa a shirye suke in amartahum bizalika in ta umarce su da wannan to ashire suke sun makalu suka ce mata wal amru ilayk karshen al'amari dai na gare ki ayyuhal malika bil qitali wa tarki kin duba ki gani al'amari na shawara na gare ki ko dai yaki ko kuma a bar shi fanzuri min min ra'ayi ki duba daga ra'ayin ma za ta amurin me kike gani tajidina li amriki muti'in za ki same mu a cikin al'amarinki muna masu biyayya kowanne kika ce to za mu miki biyayya a kan haka. Qalat Balqis, mujibatan lahum min at-ta'rid. Sai Balqis ta ce mata ta ce musu tana masu tana mai ba su amsa game da abin da suka bujuro mata na yaki. Innal muluka idza dakhalu qaryatan ku sani wa sarakai idan sun shiga wata alƙarya an watan da suka mamaye ta kai tsaye afsaduha to za su lalata ta su tarwatsa ta kharrabuha za su yi kata-kata da ita wa jalu a izzata ahliha adilla kuma za su sa madaukakanta manya-manyanta za su kaskantar da su ai a hannu ashrafaha za su wulakantar da madaukakanta wa kubara'aha da manyanta kai yastaqima lahum al-amr ba dan komai ba saboda al'amari ya daidaita ya zamanto suna rike da ragama komai to hadziruhum masira Suleiman ilaihim Balkisa tana musu taka tsantsan da kadda Suleiman ya zo gare su wa dukuluhu biladihim kai ya shigo garin su wa tanahal khabaru anha hahuna daga nan karshen magana Balkisa ya tsaya fa saddaqa Allah qawlaha sai Allah madaukaki ya gaskatar da magana Balkis fa qala wa kadhalika yaf'alu haka sarakai suke aikatawa kama kanat hiya yaf'aluna kamar yanda tace haka suke aikatawa Allah madaukake gaskatar da ita na'am wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'u al-mursalun na'am فلما جاء سليمان قال أتمدونني قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Allah madaukaki ya fadala wa a bakin Balqis wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursal ni zan aika musu da wata kyauta ka ta bare kyauta zan kalla in duba da menene za su zo da ita qalat fa inni mursilatun ilaihim bi hadiya wal hadiyatu hiya al ata'u ala tariq al mulatafa kyauta ce da za ka yi abu sa tafarkin jayo hankalin mutum da lallashin shi wa zalika anna balqis kanat imra'atan labiba domin balqis ta kasance mace ce mai kaifin hankali kad sisat wa sasat an mallake ta ita ma ta mallaka wa qalat lil mala'i min qaumiha sai ta cewa manya manyan fadawanta inni mursilatun ilaihim ni wa zan aika musu ila sulaiman wa qaumihi yazura sulaiman da mutanen shi bi hadiyatin usani'uhu biha zan aika mashi wannan hadiyya kyauta wadda zan ci hancin shi kamar illallashe shi da ita akan mulki na biha a malikun amhuwa nabi zan jarraba shi da wannan kyauta sarki ne ko kuma annabi ne fa in yakun malikan qabila alhadiyata wan sarafa in dai sarki ne to zai karbi wannan kyauta kuma yayi tahiyar shi rabum dabu wa in kana nabiyan lam yaqbal alhadiya in kuma annabi ne ba zai karbi wannan kyauta ba wa lam yurdihi dini an natba'u ala dini ba zai yarda da mu daga wani abu ba face sai dai mu zo mai mu bi shi akan addinin shi lidhalika qawluhu ta'ala kuma dalilin haka ne Allah madaukake da yace fa naziratun bima yarji'ul mursalun da mi za mu yi tsokaci mu kalla da mi wa'annan manzanni da muka aika za su dawo fa ahadat ilaihi usafa'a wa usafa sai ta aika mishi usafa manya-manyan mutane qala ibn abbas albasatuhum libasan wahidan kai la yu'rafu zakarun min unsa ta sanya musu kyawawan tufafi wanda ba za a iya bambanta tsakanin namiji ba da mace wa qala mujahid albasatil ghilmanu libas aljawari wa albasatil jawari libas alghilman ta sanya wa matasa ƴan mata matasa kayan ƴan mata ƴan mata kuma ta sanya musu kayan mazaje ko kuma bayi da kuyango an samu sabani akan adadin wannan mutane da Balkis ta aika zuwa Suleiman Abdullahi dan Abbas ya ce mi'atu wasif wa mi'atu wasifa kenan mutum yara guda 100 haka na ƴan mata guda 100 Imam Mujahid ya ce muqatil ya ce mi'ata gulamin wa mi'ata jariya 200 200 saurayi 200 ƴan mata 200 imamu qatada yace arsalat ilayhi bulbulatin min zahabin fi haririn wa dibaj haka dai malamai suka samu sabani akan wannan adadi da balqis ta aika wa Suleiman alaihi salam qala falamma jaa Suleimanu lokacin da wannan kyauta aiken wannan na balqis ya zo wa Suleiman qala atumiddunani bimalin yanzu ku za ku dada mun wata dukiya ce Imamu Hamza da Yaqub suka karanta atumidduni za ku daɗa ni ne bi nunin wahidatin mushaddada da nun wahid ɗaya wadda take da ƙari wa isbatul ya da tabbatar da ya sauran malamai suka karanta bi nunai ne khafifatai da nun guda biyu wanda ba su da shadda wa yuthbitul ya ahlul hijaz wal basra su kuma mutanen hijaz da basra suna tabbatar da ya sau ya hazifuna ha suna shahi wannan ya fama atani Allah abinda Allah madaukaki ya bani minan nubuwati wad-din na annabci da addini wal hikmati wal mulk da hikma da mulki khairun shine mafifici mimma atakum na daga abinda Allah madaukaki ya baku bal antum kudai bi hadiyatukum tafrahun da kyautar da kuke tsakaninku ne kuke alfahari ali annakum ahlu mafakhira fi dunya wa mukasaratun biha don ku mutane ne ma'abuta alfahari da duniya kuma kuna tattara ta tafrahuna bi ihda'i ba'dikum li ba'd kuna alfahari da wa wannan ɗayan ku ya ba wannan kyauta wance ba wannan kyauta fa amma ana fala afrahu biha amma ki sani ni wa banna farin ciki da wannan laysat ad-dunya min hajati duniya batta daga cikin bukatata li'anna Allah ta'ala qad makkanani fiha domin Allah maɗaukaki ya tabbatar da ni a cikinta, wa atani minha malam ya uti ahada, kuma ya bani abin da bai ba wani ba a cikinta, wa ma'a zalik duk da haka a karamani biddini wa nubuwa, amma duk da haka Allah maɗaukaki ya ƙara karrama ni girmama ni da addini da annabci, sun mafi da ya ce, irji ilaihim, ka koma ya zuwa gare su bil hadiyya da wannan kyauta, fa falana'tiyannahum bi junudin la qibla lahum tabbat zamu zo musu da wasu rundunoni wanda ba yanda za su iya yi da su la taqata lahum ba za su iya yiwa da wannan rundunoni ba biha wala nukhrijannahum minha tabbat zamu fitar da su daga wannan alqarya ay ardihim wa biladihim da kasar su da garurukan wa hiya saba ita ce saba azillatan suna makaskanta wahum saghiruna halau suna makaskanta dai ba su da matsayi zaliluna illam ya'tuni muslimi in dai basu zo mun ba suna matsayin musulmi to za su kasance kaskantattu da imamu wahab da wani suka ce min alil ilaiha falamma raja'at rusul balqis ilaiha min indi suleiman lokacin da balqis ta ga manzannin da ta aika sun komo zuwa gare ta qalat qad araftu wa wallahi na san wannan ba sarki bane ba wama lana bihi taqa kuma ba abinda zamu iya yi da shi fa ba'athat ila Sulaiman inni qadimatun alayk ta aikawa Sulaiman cewa ni wa gani nan zuwa gare ka bi muluki qaumi da da sarakunan kasata mutane na hatta anzura ma amruka wama tad'u ilay ha in yi tsokaci da al'amarinka kuma da me kake kira da shi min dininka na addininka thumma amarat bi arshiha وجعل في آخر سبعة أبواب بعضها في بعض في آخر قصر من سبعة قصور الله سننتهي أمرني أكا سنيا قدنت أكرشن جدا نبكي أكا ككلي kuma shi ma a ƙarshen ka ta fara falekinta guda bakwai shi ma na ƙarshe aka sa can aka ɓoye sun ma agalakat dunahul abuwa ta rirrihe ƙohoyi wa wakkalat bihi khurasan yahfazunahu ta sanya masu gadi wanda suke kiyaye shi thumma qalat liman khallafat ala sultaniha ta cewa wanda ya zai tsaya matsayin matsayinta a mulkinta ihfaz bi hadha bima tibalaka wa sariri mulki ka kiyaye da abin da ke gabanka na mulki kuma da gadan sarautata la yakhlus ilayhi ahadun kadda wani mutum ya kai gare shi wala yaryannahu hatta ati kawwan ma yaga wannan gadan har sai nazo thumma amarat munadiyan yunadi fi ahli mamlakatiha sai ta sa mai yi kuwa iyaye yi kuwa ga mutananta yu'azzinuhum birrahil iya musu yi kuwa cewa su shirya su tahi وشخصت إلى سليمان في 12 ألف قيلا تتتر متاني زوى سليمان دا متن دبو قوم شابي من يمن يسرك من ملوك يمن دقا سرك يمن تحت يد كل قيل كالكشن قوة لكرمان سرك ألف كثير كتيبة متن دبو آه Abdullahi dan Abbas ya ce wa kana Suleiman rajulan muhib Suleiman mutum ne mai kwarjini la yubdi'u bi shay'in ba a fara wani abu da shi hatta ya kuna huwa alladhi yas'ala an face sai shine zai fara tambaya game da abin da aka fara aka kirkira fa kharaja yawman fa jalasa ala sarir mulki wata rana ya hutu ya zamna a gadan mulkin shi fara'a ruhajan sai ga dandazon kura ta taso qariban min kusan shi fa qala ma hadha yace menene wannan qalu balkis wa qad nazalat minna bi minna bi hadha al makan suka ce mata ai wannan balkis ce wadda ta zo ta zamna a wannan wuri wa kana ala masirati farsakhin min suleiman ta kasance kamar nisan farsakh ne da inda suleiman yake abdullahi da abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace wa kana bainal kufata wal hira qadru farsak fa aqbala Sulaiman hina idan ala junudi lokacin nan Sulaiman ya fuskanto lokaci yayi to muna iya tsayawa akan wannan aya abinda muka wadi daidai Allah wa daukake babu lada abinda muka yi kuskure Allah wa daukake ba da gafara subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk